الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata bakwai ga watan jumadar ula shekara ta biyu, bayan hijira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyu shekara ta ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin mun tsaya darasi na takwas, za kuma mu tashi darasi na Tamanin da tara a cikin kitabu zaka hadisi na ɗari biyar da tamanin da hudu muna cikin babu fadlin nafaqati was sadaqa ala al aqrabin waz zawj wal auladi wal walidain walau kanu mushrikin daidai nan muka tsaya mun yi hadisi guda ɗaya sai lokaci yayi muka dakata za mu ɗora hadisi na biyu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka ji malai ce hadisi na 584 an zainab an karɓo daga zainab imra'atu abdullahi wata ka ce zainab bintu muawiya wasu kuma ka ce a ibnatu abi muawiya ita ce wannan zainab din matar Abdullahi dan Mas'ud ita ce kuma uwar ƴaƴansa ummu waladi ita wannan Zainab din ta kasance tana wato a cikin baiwar da Allah ya mata tana da hali ta fi mijinta dukiya ita take ciyar da shi take ciyar da ƴaƴansa da kuma wato waɗanda suke karkashinta a lokacin ta musulunta ta yi wa annabi alaihi salatu wassalam mubaya'a sannan bayan haka ta zauna a kufa ita da mijinta har annabi alaihi salatu wasalam yana cewa da idan za ku iya tuna wani hadisi cewa idza kharajti ila al-isha al-akhirah fala tumassi iban idan za ki fita sallar isha'i ta ƙarshe domin sallar magariba da isha duk ana kiran su isha'i to saboda haka idan za ki fita ta ƙarshe ta biyu kenan ta bayan magrib sai annabi ya ce karki sake ki shafa turare to ita ce annabi ya gaya wannan kalmar to shine yace imra'atu abdullahi matar abdullahi dan mas'ud qalat tace kuntu fil masjidi na kasance a masallaci fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai naga annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala sai annabi yace tasaddaqna ku rika yin sadaka ya gaya wa mata haka sai annabi yace walau min huliyikunna koda da kayan adanku ne awarwaro da munduwa da sarka shine alhuli koda da kayan adanku ne ku rika yin sadaka din wa kanat zainabu tunfiqu ala abdullahi zainab ta kasance tana ciyar da abdullahi dan mas'ud wa aitamin fi hajriha sana akwai marayu a dakin ta a karkashin ta wanda take kula da su فقالت لي عبد الله سيدت عبد الله بن مسعود سل رسول الله صلى الله عليه وسلم tambayo mana manzo tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi a yajzi anni an anfika alayka shin ya isar gare ni da rika tiyar da kai ya isar wa ala aitani fi hajri min sadaqa da kuma marayun da suke karkashi na daga dukiyar zakka shi yasa take ai tambayar ba wai abinci ne yau da gobe ba eh inda ne yau da gobe ne ai kyautatawa ce ta samu wani abu ta tallafa wa mai gida a sa kifi ko ko nama wannan duk wani abu ne na kyautatawa ko kuma babu ma abincin tana da ajiya da dashi ta dauko ta ta biyo abincin duk wani abu ne ba sai an yi tambaya a wannan ba matsalar shine abin da yasa ta yi tambaya saboda kudin zakka ne Allah ya bata dukiyar da tana iya fidda zakka shin za ta iya ba wa mijinta shine magana to saboda haka faqala sai ce sani anti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a ke dai ki je ki tambayo ke za ki tambaya ki je ki tambayo fantalakat ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta tafi gurin annabi alaihi salatu wa salam tace fa wajadtu imra'atan min al-ansari ala al-babi da nabi sai na tadda wata baiwa Allah wata mata daga cikin matan Madina a bakin kofa ita ma abin da ya kawo ta kenan tace hajatuha mithlu hajati bukatar sa irin tawa abin da ya kawo ni shi ya kawo ta wa inam um famara alaina bilal muna haka sai bilal ya zo ya wuce ta gaban mu fa kulna sai muka ce da shi salin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tambaya mana manzo tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ayajizi anni an anfika ala zaudi shin ya isar mun in ciyar da mijina amma ba nan ta tsaya ba wa aitamin wa aitamin li fi ajri da marayin da suke karkashi na na cikin gidana wa kullu sai muka ce la tuqbil bina amma kada ka ba da labarin muli su ma suka ce karka ce fa mu ne muka zo fa da kala sai shiga fasalahu sai annabi ya tambaye shi faƙala sai annabi ya ce manhuma su waye masu wannan tambayar su kuma sun ce kar a faɗa ƙala yau wace bilal ya ce zainabu ba wani koye koye saboda in ma bai faɗa ba Allah zai gaya mara ai saboda haka sai ya ce zainabu ƙala sai ya ce ayyu zayani wata zainab saboda zainabobin zawani ɗin ko zayani ɗin da yawa a cikin madina wata zainab kawai ka ce a ce waye ka ce Ahmad wanda Ahmad ce ya kamata ka bada injiya ko Abdullah ko yawa to sai ce wata Zainab kala ce yace imra'atu Abdullahi sai annabi yace imra'atu Abdullahi matar Abdullahi dan Mas'ud kala na'am sai yace kwarai kuwa sai annabi yace to je ka ga mata laha ajran tana da lada biyu rubi biyu za a bata ajrul qaraba wa ajrul sadaqa za a bata ladan zumunta na kusanci tsakaninta da mijinta da kuma ladan sadaka da dai lada riƙi biyu take da kaga wannan yana karfafa cewa wato mace ta taimaka wa mijinta idan ta yi wannan ta za ta rufa wa kanta asiri kuma ta zauna lafiya a wata ruwaya daban za ku ga ai ya fito da abin karara kama a umdatul ahkam cewa hakan ya faru ne ranar sallah karama ko babba in za ku iya tunawa da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da su ya je musalla din yace mata ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku taron mata ku rika yin sadaka amma shi wancan hadisin sa'ad ibn malik ne abu sa'id al-khudri hadisin sa ne ku rika yin sadaka fa inni uritu kunna aksar ahli an-nar annabi yace domin na kallon ku ne mafiya yawa a wuta kun fi kowa yawa a wuta to nan da nan fa sai suka tambaya suka ce ya rasulullah saboda me me dalilin haka sai annabi yace tukfirna la'na wa takfurna al'ashira saboda kuna yawan tsinuwa suna yawan yanzu yanzu za ta zagi danta ko ta tsine mar ko ta yi wadaransa sannan kuma kuna butulcewa miji za ga ya daɗe yana yi amma saboda an shiga yanayi na corona shekara goma sha biyar ashirin sai ta ce bai ba abin da ya taba mata ita kawai sai an raba aura to shine annabi yake faɗa hadisin yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi rajul hazim min ida kunna ban taba ganin waɗanda suke da tawayar hankali da addini ba ko ma masu saurin tafiyar da hankalin mai hankali irin ku suna da tawayar hankali da addini su mata amma kuma mai cikar hankalin yanzu za su iya wabce shi cikin sakanni shi wanda yake jin ya cika da hankalin sai suka ce ya rasulullah wa ma nuqsanu dinina wa aqlina menene ya tauye mana addinin mu da hankalin mu suka yi wa annabi tambaya akan wannan sai annabi ya ce alaysa hadha shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati rajuli shin idan aka zo za a bada shaida wato a kotu ta mutum biyu idan ba a samu maza biyu ba ba mata biyu ake samu da namiji ɗaya ba wa rajulun wa imra'atani haka Allah yake namiji ɗaya mata biyu duk lokacin da za a bada shi da an ba a samu maza biyu wato mata hudu za a nemo daidai suke da wannan sai annabi ya ce shin ba haka bane cewa za ku yi wannan sai suka ce haka ne ya rasulullah sai annabi ya ce fa zalika min nuqsani aqliha saboda tawayar hankalinta ne kaga ai cewa an tabbinna hidahuma wa tudlakira hidahuma al-ukhra saboda zai iya yiwa daga yanzu zuwa ma kotun ta manta sai aka ce to ɗaya sai ta tuna mata cewa ke fa kaza aka yi eh fa haka ne sai a dora ta a layi to shine annabi alaihi salatu wasalam ya gaya musu haka yace shine tawayar hankalin sannan sai ba su ɗaya amsa yace shi idan mace idan tana al'ada ai ba ta sallah ko sai suka ce eh haka ne ya rasulullah sai yace fa zalika min nuqsani diniha to shine tawayar addinin duk yanda mace take da sabbin Allah namiji yana sabbin Allah sai ya wuce ta domin ta ta rika samun tawaya ta kwana uku a wata ko hudu ko biyar ko bakwai ba za ta yi sallah ba duk yadda take zo in ba kawarijiya ba ta haruriya dole ta hakura ba sallah ba azumi ba azumi ma ana rama shi amma sallah babu ta ta ci bilis shikenan to wannan shine amsar da annabi alaihi salatu wasalam ya bawa su Zainab cewa za su iya ciyarwa to wannan kafin mu wuce mu je dai hadisi abin da yake nunawa wato kaga ai akwai hadisi na ku iya tuno shi na Abdullahi dan Umar da Annabi yace kababil mar'i isman an yudayya man yaqut ko ya qaul ya yi girman zunubi ga mutum shine tozarta wanda yake kula da su wanda kake ciyarwa ya zanto an daina ci da zuci za alƙali in ya duba matsalar babba ce sai ya raba auren domin yana cikin dalilan da yake sa a raba aure idan namiji ya kasa kulawa ne to amma kaga wannan ita ta wato ta dauki wato nauyin cewa bari ta rika ci da mai gidan ma to shine abin da ake faɗa cewa akwai mashru'iyya ta ciyarwa mace za ta iya ciyar da mijinta kuma bai kamata ba ta yi magori ba sannan abu na biyu hadisin ya nuna mana lallai ya kamata a rika tambayar ma abota ilimi an gane ko dangane da matsaloli da kuma annawazil fiqhiyya annawazil shine contemporary issues sabuwar matsala in ta shigo to ya kamata kafin ka janna cikin ta to kai ya kamata tambaya da wannan dan sauran yayin yanzu da na tuna tambaya ce mai muhimmanci ranan bayan mun tafi yake ce mu matsala ta yanzu mutum yana sai da motoci an ce idan shekara ta zo kadararsa zai lissafa zai lissafa kadararsa gaba daya ya fitar da zakka yau idan kuma bai siyar ba fa haka yace mu tambaya ce mai muhimmanci ta gaske to iya iya iya abubuwan da na karanta ni ban ga wannan matsalar ba to amma da muna tattauna da wani wani professor muke ce masa ran lahadin nan zai tambaye kawai ta fado mu tace ga tambaye da wani saurayi ya mun intelligent question amma ni sun muguni zuwa ni ban ga abin ba sai ta ji ma gaskiya bai taba crossing matsalar ba amma shi yana ganin a fahimtarsa in dai za a kai wannan matakin ai bai ba zama dan kasuwa ba kasuwanci za a ce shekara za ta za baka siyar ba baka siyar ba to abin da nayi so nayi kawai ɗaya ne akwai professor Ahmad Murtala da so tunda contemporary issue ne in tuntube shi in ji sai kuma na sha'afa na so yau ko da yake na kira shi dazu da na kira wayan sai na ji ta kashe shi na so mu tattauna in ji wani irin rafaran zai bani ko kuma mai malamai suke faɗa a irin wannan ɗin don mai ce mai kyau kwarai da gaske kuma tana ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa amma ni a iya uwan da na duba ban ga wannan ba ko shakka ba wanda hankali na ba ba zai kawo haka ba cewa kana ce da motoci shekara ta zago ba a ce da ko ɗaya ba ko kuma an ce da guda ɗaya amma kuma kuɗin ba zai kai a fitar da kuɗin zakkan duka to amma dai duk da haka tunda za mu tura ta gaba gurin malaman mu za mu ji me za su ce insha Allah ta'ala to wannan shine abin da yake faɗa hadisi na gaba 585 an ummi salama radiyallahu anha qalat ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce qalat qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah halli min ajrin fi bani abi salama tawfa shin zan samu lada in na ciyar da ƴaƴan Abu Salama kun kai hikimar tambayar domin agololi ne saboda su tai mahaifin su yaro idan na ciyar da su zan samu lada an unfika alaihim zan samu lada idan na ciyar da su walasu bi tarikatihim hakaza wa hakaza bi tarikati ma haka za wa haka za wato ai muhtadina me kenan wato ba tare da na kyale su ban ne musu haka da haka haka za wa haka za tana ba su kenan haka da haka tana daddanka musu suna da bukatar abu kuma tana ba su din tana daddankawa haka da haka innama hum baniya sai ta ce amma kuma ƴaƴana ne kawai qala na'am sai annabi ya ce kwarai da gaske laki ajrun ma anfaqti alayhi zaki samu ladan duk abin da yake tilin duk abin da yake ba su Allah zai baki lada shi za muke yawan faɗa duk abin da za a bayar za a ciyar a tsarkake niyya domin Allah madaukakin sarki niyyar yake dubawa idan bata gyaru ba akwai matsala to wannan shi ma hadisin kun ga kamar yana da alaka da babun ko yawa ana bi mas'udin al-ansari waye ma sunansa abu mas'ud al-ansari alkunya aka faɗa yanzu ya sunansa ya salam hukumatu bin amir barakallahu fi sai yace annabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi maganar da nayi tayi kwane idan mutum zai ciyar da iyalinsa zai ciyar da iyalinsa wani abu ko taki aka yin zaka je lemo ko dabino ko buredi to abin da ake so ka kawo wannan hadisin wa huwa yahta duk wanda ya ciyar da iyalinsa wani abu wa huwa yahtasibu yana da neman lada a gurin Allah kanat lahu sadaqa zai zama masa sadaqa kai ba wai ciyarwa ba ko maganin sauro ka siya amma ka kyautata niyya maganin sauro ai ba shi ake ba ko shi za muka ce al-infaq muka ce a dauke shi da ma'ana mai fadi cewa ne gudanarwa akan wani abu kawai gudanarwa ba dole sai ciyarwa ba to shi ma mutum zai samu sadaka zai samu lada kwarai da gaske lada babba kuma ana asma binti abi bakr radiyallahu anha ita ce zatun nidaqai ko ma abociyar wannan mayafi biyu ko zani biyu qalat ta ce qadimat alayya ummi to wata rana mahaifiyata ta zo wajena wariya mushrika alhali lokacin mushrika ce wato bata musulunta ba ko kuma tana mushrika kawai fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi alaihi salatu wassalam fastabtaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi fatawa gurin annabi alaihi salatu wasalam qultu sai nace wa hiya ragibatun wato tana da kwadayi kwadayin ne eh eh wa hiya ragibatun tana da kwadayi ai dani atun fiya indi tasaluni shay'an ba musulunci ba tana da kwadayin tambaya ta wani abu zuwa ta yi taimaka ya bata wani abu ba wai musulunta ta zo yi ba zuwa ta yi ta bata wani abu ai za ga wani lokacin wata in ya tana aure a wani gidan za ta rika zuwa neman requesting ko yawwa to saboda haka ta je ne ta nemi ta bata wani abu to tunda tana cikin bukata sosai afa asilu ummi sai take na rika kaiwa mahaifiyata ziyara in sadan mata da zumunci kala na annabi yace kwarai kuwa tili ummaki ki rika kaiwa mahaifi yake ziyara din ka duba karkashin mamman da suratul hadid ne ko la yarhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum innama yarhaqum karkashin wayannan ayoyin sabari ibnu kafir qurtubi da sauran da sun kawo hadisin karkashi an fahimta ko Allah baya hana ku ga waɗanda ko da yan uwanku ne dai ba ya ku suke ba ku kai musu ziyara waɗanda Allah yake hana ku shine wanda suke yaƙa ku karara in ka je ma za su iya kai ka bai kamata ya kai kanka ba to shine aka ce annabi ya ce to ki sadar da zumuncin wa mahaifiyar kaga wannan shine idan ka zo bayani akan kimar iyaye zaka iya dauko bayan ka debo ayoyi wa qadara rabbuka alla ta'budu qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum wa abudu allaha wa la tushriku ani kulli wali wali da su ne dama ai tushen ayoyin da ake sai hadisi da zaka ta debowa zaka yi bayani akan biyayya ga iyaye to su kaga zaka kawo wannan hadisin sosai kaga Allah ya ce wa in jahadaka suratul luqman ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma an ba ji mafhumul mukhalifa an ba ji haka ba ba zaka zaka yi musu biyayya sai Allah yake wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai zamantakewa ta kirki da iyayenka a duniya wacce bai sabila man anaba ilayya har zuwa karshen aya shi aka kawo ma wannan hadisin yana nuna mana wajibcin sadar da zumunci ko da ga iyayenka da ƴan uwan ko da mushrikai ne yawa babi na gaba babu usuli sawabi sadaqa anil mayyit ilayhi babun da yake magana akan ladan sadaka yana bayuwa yana zuwa yana sadar da yana saduwa ga mamaci an aisha radiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam to dan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wa annabi alaihi salatu wa salam ta ce kai anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ce da annabi alaihi salatu wa salam inna ummi lallai mahaifiyata in ji mutumin uftuli tat nafsaha ta yi mutuwar fuji'a jama'a yanzu ta ke yi kwana sha biyar kenan yau wani bawan Allah babban mutum ne a garin nan ya mutu babban mutum ne ya gama abubuwansa ya koma kawai sai ji baya jin daɗi shi ya tuka motar da kansa ya je asibitin amma bai dawo ba ya fito awas ba gaba ɗaya da wannan tsakanin gaba ɗaya motul fuja din nan shi sa wato a wannan gabar nake so dan ja hankalin ma wani gaba guda ɗaya bari in karasa hadisin to shine wa zunnu halau takallamat tasaddaqat ba Allah ne yace ya rasulullah ina tsammanin mahaifiyar nan ta wada ta yi magana za ta yi sadaka inda Allah ya sa bakin ta ya bude to za ta yi sadaka to umma ta ce mai son sadaka mai alkhairi ne kaza amma da ta zo mutuwa sai bakin ya sarki gaba ɗaya ba abin da take iya faɗa ɗanta yake cewa da a ce ta yi magana za ta yi sadaka fa Allah ajrun in tasaddaqtu anha za ta samu ladan idan ne mata in ji ɗan idan ni ne mata a maimakon ta za ta samu ladan ƙala na'am annabi ya ce kwarai kuwa to kaga nan idan za ku iya tuna akwai hadisi Abu Hurairah da annabi yake cewa idan mutum ya mutu komai nasa tsayawa yake tak in banda abubuwa guda uku na farko shine sadaka jariya ko ilimin da ake amfanuwa da shi ko ɗa na gari la haula wala quwwata ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake sa haihuwa ɗa kenan idan ɗa ba mutumin kirki bane shi sa ba wuce yake cewa da haihuwar yuyu gwara ɗa ɗaya kwakwara abin da yake nufi kenan wanda zai zo ba ruwansa da kai in ka mutu ba zai ma addu'a ba ai ba shi da amfanin haihuwa amfanin haihuwa ɗa ta farko shi ne ma addu'a iyaye su ji tsoron Allah su kula da tarbiyyar 'ya'ya dan za a ga yanzu gaba ɗaya abin da ya damu iyaye shi ne ya za a yi su koyi turanci Allah shi ne matsalar iyaye yanzu me ya fi abin da ya fi damun su shi ne turanci ga shi nan suna turanci suna gasa iyayen muna gani dan zai dawo karan fari zan ce don be stupid dad shine magana ka ta farko kai da shi to da yawa an saki wannan abubuwan wata baiwa Allah bai bi sati ɗaya ba take mun magana cewa da Allah nemo ɗanta tambaya masa hanan na ce ba matsala ya yi wancan abokina ne za mu yi magana har zan yi gaba da babur ta ce mun malam yusuf malam yusuf na tsaya ana turanci na ce ana yi inda ba ka yi kin zaba ya fa inda aka kai yaron amma wai iyaye wannan wani irin tunani ne don Allah na taɓa ba ku labari a wajen nan wata rana wanda ya zo wani bawan Allah yake gaya wani yake dan irin wayannan ƴaƴan ne Allah mota uban ya sai masa ta miliyan shida ko uku in ban manta ba ya dauko fetur zai zuba mata fetur ana rike shi to ba irin wannan yake ba irin wannan nace ma kuma ana ba shi hakuri dan Allah to irin me yasa iyaye sau da yawa idan yanzu ka kome ya iya turanci gaba daya ya san komai a turanci ka mutu ya kima addu'a me amfanin wannan to shine fa waladin salihin din ba laifi bane eh ya san dama da hagu ba ma da haka ya kamata amma ka gane kamar yadda mai risala ya faɗa cewa alkhairi ya fara ratsa kwakwalwar ɗanka duk yadda za a yi haka abin da mai risala ya faɗa a mukaddimarsa ya ce dalilin da ya sa ya littafin kenan ya yi ne don 'yan yara a duba risala cewa idan yara ya yi ta amma da yawa an saki wayannan abubuwan kuma na gaya wata baiwa Allah satin nan ran Lahadi iyaye ne ma mata nace idan magana kuke ta boko nace yanzu fa gidan kowa da akwai graduate yanzu billahi lazi hadda na siyarwa akwai graduate bachelor yanzu stream 1 and 2 ake bayan ba ABC ba stream 1 and 2 duk inda kaga yaro yanzu kaka wani raina shi graduate ne ya gama makaranta tun kowa yanzu gidan kowa da akwai abin da ake fafafa da shi shine tarbiyya ita ce uwa uba ba gidan kowa ne da akwai ba yawa sai gidan wane da wane kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa ta zama sai an tsuntsunta saboda haka ya kamata iyaye su ji tsoron Allah Allah ya kamata a ji tsoron Allah saboda haka tarbiyya ita ce uwa uba muna nan muna ganin guraren da akwai ɗalibar da muka taba magana da ita ce mun a inda aka fara cire mata kunya ta ce wallahi a private school ɗin ita a nan kunya ta ta tafi ta ce malam tun ba na iya sa wannan matsatsin kayan in fito haka yau da gobe yau da gobe har sai da ta zama jiki ta ba daina ji to irin wannan ne saboda haka ya kamata iyaye su lura da kyau kuma fahimta amanar da Allah ya dora musu ita ce wanda ta tarbiya a cikin tambayar da za a yi wa mutum a kabari ai ka ba an tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sai a ce kuma wa ma amaluka wa ma ilmuka idan ba Allah ya ce wa ma ilmuka ba cewa zaka yi fiyati fiyati honda ne ni zaka gane kuranka ina ruwa ko kace ai science board ma da mu aka bude ta zaka gane kuranka kuwa ina ruwa Allah da sanin zuwa ɗinka ba ruwansa da ita saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau cewa tarbiyya ita ce uwa uba kuma yanzu an rasa ta abubuwan Allah da ya sauki to saboda haka kaga gaba ɗaya ayyuka duk abin da mutum ya je yanke in ba ukun nan ba in ba guda ukun nan ba da na kware wanda zai rike annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin bukhari a adabul mufrad cewa duk dan da yawa mahaifinsa addu'a sai kawai sai kawai mahaifi ya ga kabari ya bude haske ya yi fadi sai ce ya ubangiji wannan fa me sai ce dan kawa da shi ma addu'a ko yar kawanci ita ce ma addu'a to in ka rasa wannan ai ka shiga uku wanda zai mai da addu'a da zai rike ma ta zama abinci lazimi yadda yake jin za a ci abincin safe da dare da da da rana haka yi mai da addu'a a gare ka ka more shi ne waladun salihin din yawa sannan wanda zai zo ya rike ma sadaka jariya ya samu kuɗi ya tuna da abbansa ko ta samu kuɗi mata da yawa suna irin wayannan zaka ga samu kuɗi a tuna da abbansu to ra'ayi wa abba kaza akwai baiwa Allah da na sani tana na unguwarsu wata babban mace ce tana cikin ɗaliban mu haka a unguwarsu nake ji ba ita take ba nake ji wani bawa Allah yana faɗa masallaci ne duk yace duk masallacin da ka ji ƙanshin turare wanta ce ta aiko kuma sadaka take yi ga mahaifinta in dai ka ji turare a masallaci ko ni a yanzu a masallacin mu ina da irin turaren ta Allah ita ta kawo to irin wannan ne ko da yaushe in ka samu ɗa irin wannan to ka more sai ka je kawai a ce namnan motar arus a tsabarin ka za ce ka ga yi bacci irin baccin ango sai an tashe ka da zuwa ce tashe gari ya waye to saboda haka wannan shine wato abin da ya kamata a kiyaye kun ga nan to sai yake cewa abin da za mu koya a hadisin a nan ne nake so magana da zan faɗa na farko shine ladan aiki na kwarai ga wanda ya yi har bayan ya mutu inda ya kayi aikin kwarai zai ta binka man sanna fil islam sunnatan hasana ne zai ta binka na ɗaya kenan na biyu lallai idan an wa mamaci sadaka tana zuwa gare shi musamman ga waɗanda suke na jini ɗan uwansa na jini wancan akwai wutan matsaloli a kai domin akwai risala don taɓa karanta da wani malami ya yi cewa shin in wani daban ya ɗau sadaka ya yi wa mahaifinsa za a karba ko ba za a karba ba a cikin majmu'ul fatawa ba akwai ban tattauna doguwa saboda haka ba magana ba ba magana ce karɓaɓɓiya ba cewa idan wani yayi daban ba dan uwa ba za a karba gaskiya wannan akwai tattauna doguwa akai amma abin da yake ba wani da shine dan uwanka na jini da ko mata ko kaza ko kaza yawa sannan na uku shine an so mutum ya rika yin wato ya rika yin wasiya na cewa ayi wani aikin alkhairi bayan ya mutu mutum yayi wasiya to a wannan gabar take so mu ja hankalin mu kwanan nan bawan Allah da nake muku ya rasu yau kwana 15 kenan lauyan shi yake gaya mun yace abin da yake damun su na takaici shine da responsibilities ɗinsa da liabilities yanzu gaba ɗaya rasa yadda za a yi domin ba rubutu ko ɗaya babban mutum ne kuma mai kuɗi akwai abubuwan da kadarorinsa ne ba yadda za a yanzu dole a haƙura da yi rubutu ba shi sa daga wani littafi da ya bani shawa kun ganki nan wai kai siyasi tanzimul wasiyatil islam yadda ake tsara wasiya a musulunci wani dan Kaduna ne ya rubuta shi littafin yayi kyau ba wai sai babban mutum ba matashi ma zai siya ya aji yadda ya tsara littafin da Hausa bayan ya yi mukaddimar da Larabci da Hausa sai ya je cikin littafin sai ya yi da haka za ku ganci kaga haka to abin da ya rubuta a sama shine abubuwan da nake so a yi min bayan mutuwa ta sai kawai ka rubuta a nan gashi nan sai pages da yawa haka yi ta tafiya yayi ta tafiya da ya zo yayi pages kamar uku sai ya dawo nan kuma haka yanzu sai ya gida gida kolum wajen guda shida a gidan farko sai ya ce ranar da na gama sai ya ce a sama kai bayanin abin da yake kaina na ba su sukan mutane kuma ina so a gama biyan su kafin a rufe ni shine um, title din a sama headline sai ya ce ranar da na gama biya da sa hannuna akwai wajen idan ya gama biya misali ya karba da sa hannu gida na biyu ranar da na yi alkawarin biya gida na uku irin nau'in abin da yake bina gida na hudu yawan abin da yake bina yawansa gida na biyar wanda yake bina ba shi sunansa gida na ƙarshe na shida shine kwanan wata sai yi su gaba ɗaya wannan gidajen da kake gani har ƙasa su ne sannan sai ƙara buɗe baya ya kuma tafiya haka duk shine ya ƙara buɗe baya ya kuma tafiya still dai peji na hudu na biyar sai da ya peji kamar biyar sai kuma ya canja salo a sama sai ya ce bayanin abubuwan da nake da su a wajen wasu mutane wane mutum eh shi wanda yake yi kenan sai ya zo ya ce to ranar da na gama biya da sa hannuna maybe yana so yana siyan wani abu ya gama biyan kuɗin to da sa hannunsa sai a gurin sannan ranar da na yi alkawarin biya idan bai gama biya ba sannan sai zo ce irin nau'in abin da yake bina shi wanda yake bin nasa sannan sai yake yawan abin da yake bina wanda yake bina ba shi sunansa kwanan wata shi ma sai ta yin pages ya yi ta yi haka yi ta tafiya ko da za a zo maybe suna da yawa to sai zo na uku na ƙarshe sai zo ya sa irin abubuwan da na mallaka da kuma guraren da suke kamar wannan bawan Allah da nake gaya muku inda yana da wannan littafin da ya hutar da lauyansa da yan uwansa yanzu wallahi har yanzu lauyansa yake gaya mu cewa abin da suke fama kenan yanzu abin kowa ya rasa tayin abubuwan da mutumin kirki kuma amma bai yi wa'annan abubuwan ba to sai yace sai raba biyu a wannan na karshen gida biyu kawai sai yace guraren da za a same su wayannan abubuwan dan da yawa wasu yanzu kun san cewa da yawa dukiyar wasu bayan Allah banki ne yake cinye ta saboda ya ma mutu ba san da kuɗin ba da yawa wallahi wasu dukiyoyinsa a banki suke tafiya ƴaƴansa da ɗan uwansa ba wanda ya san da kuɗin sannan sai irin abubuwan da na mallaka kun ga shi ma haka ya ta yin baby wannan littafin yayi idan ba ba za ka sai littafin ba yadda yake sai ka sai ka sai sai ka samu naka littafin ka dau salan da yi kai ma kai wanda ka gani da wannan ka san bai zo zama duniya ba Allah ba zama ya zo yi duk wanda ka gani da wannan ba zama ya zo yi ba ya san cewa zai tafi musamman da yanzu na ƙara tunatar da mu wallahi mautul fuja a ake za a ce ma yanzu yanzu wani da yawa duk kusan mutuwar da na ji a kwanan nan irin ta ce Allah ya samu gama lafiya to shi ne yace babu bayani anna isman sadaqati ya qaw ala kulli naw'in min al ma'ruf babun da yake bayani akan cewa wato lallai sunan sadaka da ake fada as-sadaqa as-sadaqa yana fadawa ne akan kowanne irin nau'i na ayyukan alkhairi ba sai dukiya kawai ba hadisi na 589 an abi musa al-ash'ari قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه annabi yace akan kowanne musulmi sadaka ta zama wajibi akan kowanne musulmi a tunda aka ce wajibi to ba ta zakka ake magana ba domin ta zakka sai ta kai nisabi a yanzu yawa qalu fa in lam yajid sai sabai ce in bai samu ba fa qala sai annabi yace fa ya amalu bi yadayhi yaje aikin karfi da hannunsa fayanfa'u nafsahu ya amfanar da kansa wa ya tasaddaqu sannan ya sadaka qalu sai ta ce fa in lam yastadi in bai sami ikon haka ba fa aw lam yaf'al ko bai haka ba to sai ce qala sai ce fa yu'inu zal hajati al malhul malhu ya taimaki mai ma'abocin bukatan da yake cikin damuwa ma'abocin bukata ne kuma yana cikin damuwa shine malam wato malam ibnu kayyim yake da littafi igasatul lahafat ko wannan damuwar ake magana akai kalu sai suka ce fa in lam yaf'al in bai haka ba fa kala sai annabi yace fa ya'muru bil khairi in ba shi da kudin ba shi da aikin karfi da yaje yi to yayi aikin alkhairi aw qala bil ma'ruf ko duk wani abu da shari'a ta yadda dai kala sai yace fa in lam yaf'al in bai haka ba fa kala sai yace fa yumsiku an sharri ya kame harshensa daga yi wa mutane shari ya kare harshensa daga yi wa mutane shari fa innahu lahu sadaqa domin hakan ma ka ki cutar da mutane ko a rubutu ko da magana shi ma sadaka ne yanzu kawai wani ya dau wannan sa social media ya rubuta kaza ayya ai sharri ne sharri ne ko dauko yayi posting kawai mara kyau ya tura mutane wanda bai inganta ba shi ma ya tura mutane sharri zaka ji wani posting da mutane har yanzu sun ki hankanta za a ce wai wani wani wani magana da za a ce wai duk wanda yi sanar farkon Rajab farkon Ramadan zai fara wata kaza ga watan kaza annabi ya ce duk wanda yi sanar ko wanda ya fara sanarwa ƙarya kake wa annabi wallahi ka sani kuma kana yadawa in za ka yanka mutum baka ce kawo ba a littafin da ya gani Allah ba zai iya ba fabricated ne ba shi da guri ba shi da muhalli kuma sai ya zo ma kawai ka tura Allah ya sauke shi sai a wani abu da ake koyawa masu tarbiyya wai ethic and responsibility cewa duk lokacin da ka zo a matsayinka na murabbi ko instructor ko sai ka yarda da wannan cewa duk abin da kai liking ko kai sharing ko kaza to duk abin da zai je zo sai ka yarda da shi uwa kalubalen naka ne wai sai ka tura shine suke kira ethic and responsibility wajibi ne ka yarda da wannan in dai za ka rika danna abu ko ka rubuta ko kai kaza to sai ka yarda cewa duk abin da aka bayar wa kai ka biyo dan a gurbin wani zai ce kaza sai ka ji abin ya bata ma rai wai sai ka tura Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kai baka sani ba kawai ka tura Allah ya sauke to wannan hadisin kama guda ɗaya ne a a kansa ko guda ɗaya ne guda biyu ne eh koke to ka gani amma ya haka ya zama biyu wanne ne a gaba ana biyu raira oke oke na gani na'am ana biyu raira radiyallahu an an karbo daga aba raira Allah ya kara masa yadda kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa duk da hadisin nan yazo sai na tuno wani bawan Allah sai wai kowace sallama yana biya wa wani wata wata da'awa muka tafi wani wani malami ya kasa hakuri wai kowace sallama ta wayi gari a cikin ɗayan ku sadaka ne to tsakani da Allah kai ma dai game mana hanya kullu tulama kowace gaba kaga gaba a jikin dan adam 360 ce idan ta wayi gari ga dan adam kowace gaba wato wato sadaka ne ina ji ibnu daqiqil ayn in ban manta ba a sharhin arba'una hadisi da yi bayani dogo akan wannan hadisin ko kuma ibnu rajab a cikin jami'ul jami'ul ulum wal hikam kwarai kuwa kai duk su biyan ma kowanne yayi bayani mai kyau dan gani da wannan hadisi arba'una hadisi yake kowace gaba ta wayi gari daga cikin ɗayan ku sadaka ne kullu yawmin tadlu fihi shamsu duk kowane yini da rana za ta bullo ya adilu baina tunaini sadaka ka shirya tsakanin mutum biyu masu faɗa shi ma sadaka ne la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw mahallu shay'in kenan aw islahin bainan nas wa yu'inu ar-rajulu ala dabbatihi ka taimaka wa mutum wajen tura motarsa misali kenan dabbasa ko abin hawansa ka taimaka mar mota ta mutu a tura wannan kayi aikin sadaka ko baka da kokobo wannan yanzu sai kana da kuɗi zaka yi in kana tafiya a hanya zaka ga irin wannan ko wani abu na wani ya faɗo ka ɗauka ka miƙa mar kamar yadda zamu ji fa yahmilu sai yace fa yahmilu alaiha ko ka taimaka mar a ɗaga wani abu a ɗora akan dabbar aw yarfa'u alaiha mata'ahu sadaka ko kuma a can ya amilu alaiha yayin da zai hau da tije ne sai aka taimaka aka tishiba shi ko kuma da tije ne zo shiga mota aka rike kai ma da kai aka taimaka maybe a wheelchair yake shiga aka sa shi kayan aikin sadaka ko kuma kaya ne za a dauko a dora sadaka ne sai annabi ya ce to in ka rasa wannan duka wal kalimatu tayyibatu sadaka kyakkyawar kalma ka gaya mutane kalmar da za su ji daɗi wata ta da hankali ba ni ina mamakin mutanen da wani zai rubuta layi biyu kawai ya za ga wani jin lokacin da wani abin tashi hankali ya faru bai gama tabbatarwa ba sai ya faɗa me riba nan dan Allah ba gwara ce tasbihi kai ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka tura mu gani duk wanda ya faɗi wannan ya samu alkhairi mai yawa amma shi duk tashin hankali sai ya rubuta wani za ga a wankinsa in ka koma profile ɗinsa dukkan abubuwan da yake za tamanin da biyar bisa ɗari duk tashin hankali ne da jita jita me riba a nan babu an gane ko to shi ne annabi ya ce wa kullu khatwatin yaqtuha ila salati sadaqa duk takun da bawa zai yi zuwa masallaci shi ma sadaka ne shi yasa wani sahabi ya ce wani ya ce masa suna magana da dan uwansa yake cewa ni fa bana so masallaci bana son gidana kusa da kusa da masallaci annabi bana so su je biyu rantan ya je ya rasulullah ga wani abin da yake kaza kaza kaza ka mutum ya ce baya so misali bana son ne makwabtaka da annabi haka ya faɗa kalmar ka kalman ka kalle ta akwai nauyi da ya je ga annabi annabi ya kira ya ce gaskiya ne ka faɗi wannan kalmar ya ce ya rasu da Allah ya ce to me dalilin ka ka ga nan ne yanzu za a gula semi yanzu a ce ya zagi annabi ko na shi za a yi farai kuwa ya tashi daga aiki sai ya ce ya rasu da Allah saboda ka ce duk wanda gidan wato gidan sai iya takun da kai zuwa masallaci iya adadin ladanka yace idan gidana na kusa da kai yace ladan ka dan zan samu yace idan ku yi nisa yace zan samu lada da yawa annabi ya jinjina masa to saboda haka shi za ko da yaushe irin wayannan abubuwan sai mutane suna kamar yadda ake jayon fada sai mutum ya zama mai basira da kai wato zuciya nesa wallahi in yanzu ne zai sha mamaki to saboda haka kaga sai yace duk takun da zai yi duk taku wanda zaka yi zuwa masallaci sadaka ne wa yumitul aza an tariqi sadaka kawai da abu mai cutarwa ga gabarin hanya sadaka ne mafhumul mukhalafa wanda ya zuba fa yawa shine kawai kaga zai kwaci zinubi wanda ya debo shara da kofar gida ya watso ta waje yana ciki wanda ya debo ya zuba a kofar gidan a cikin kwata ya tare hanyar jama'a na can baya yana ciki wanda ya kawo kaza wanda haka har wanda ya kawo kawo wai saboda zai gini ya debo siminti da yashi da dutse a tare hanyar jama'a shi ma ya shiga Allah sai dai in ka ba mutane hanya amma a tare gaba ɗaya ba mai bi ko a haɗa gosulo wani zai ga wurin da kauce wucewa a minti biyu yanzu sai kai minti talatin baka wuce ba in zuba za a yi yanzu a kwashe fa ne mai kuma da gaggawa wannan an san uzuri ne amma kawai ya zo saboda takama shi kenan ko ya zo kaga sai ka shiga cikin gari za ga hanya lan ɗaya ne sai ga an yi fakin a gurin ko ba kwa gani za ga an yi fakin duk wanda ya zo tsaya je ya tsaya an ratsa a ita haɗa gosulo irin wannan kuma inda jami'an tsaro za su zo su sa janwai su janye sai a ce sun yi zalunci bayan kuma hanya ce Allah ya sauke to wannan shine abin da yake kawo mana shi ma na cewa lallai duk wayannan shi yasa kaga ɗaya hadisin da yazo sai annabi alaihi salatu wasallam yace to in wanda yake so ya bada wayannan duka ba shi da komai duk wanda ya sallah raka'a biyu a rana ta nafila sai ya bada sadakar gaban jikinsa gaba ɗaya ɗari uku da sittin ɗin nan eh duk wanda yake so ya bada wannan sadakar to ya sallar nafila wane mutum babun fil munfiqi wal mumsik babun da yake magana akan me tiyarwa da marowaci me bayarwa da kankamo 591 ko alaikum salam eh a sai an yi aikin gaskiya ne sai ya yi ko abin da ake nufi wannan gaban kamar yadda alaji yake kawai waye gari kawai da waye gari shine sadakar a'a shi da ɗaya hadisin da ya zo ya bayani ya nuna cewa kana da abin da za ka yi sadaka da shi ba sai dukiya ba kana da gabbai guda ɗari uku da sittin wannan ɗari uku da sittin ɗin idan yanzu ka zo ka taimaka ka ɗau wani abu ka ɗora da hannunka wannan hannun naka ya yi sadaka ta wannan gaban nasa idan ka saki fuska wani ya ji daɗin sakin fuskar da kai ka ba da sadaka shi ne abin da ake nufi to ya za ka ma me sadakar gaba ɗaya shi ne annabi ya ce kai sallah raka a biyu ta nafila ba wai iya waye gari ba ne kawai haka ne duk kafirai kowa yana sadaka ke ba haka ake nufi ba sai wanda ya yi wani aikin alkhairi da gaban shi ake nufi wallahu a'lam eh ya fita yanzu to shi ne yake babin da yake magana akan mai bayarwa da marwaci ana bi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani ne da bayi za su wayi gari a wannan yinin illa wa malakani ko illa malakani yanzilan a ce sai mala'iku bi sun sako a wannan rana fa yaqulu ahaduhuma sai eh yace allahumma a'ti mutikan khalafan ya ubangiji duk mai bayarwa Allah ya kamar masa shine abin da bawo yake cewa Allah ya mai da wato allura ta zama garma shine abin da wannan kalmar ta bawo yake Allah ka mayar masa shine wa ma anfaqtum bi bi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ko kuma fa huwa yukhlifu an gane ko cewa lalle Allah madaukakin sarki shi zai mai to wara mu je na ga mintunan ba su da yawa to sai yace um fa yaqulu aduma allahumma adi mumsikan khalaban wa yaqulu al-akhar sai dai mala'ikan yace allahumma adi mumsikan khalaban ya ubangiji din marowaci Allah ka hada shi da azara haka kawai zai zo tarar da injin motar ya buga ko injin gidan Allah kawai ko wayarsa ta gaba ɗaya dubu ɗari da hamsin ya siye ta gaba ɗaya ta ɗauke ba ba yana nufin duk wanda hakan ta faru ba ba haka nake nufi ba hanyoyi irin hanyoyi ne da Allah madaukakin sarki zai iya yiwa mai kyautar ne mai alkhairi kuma Allah ya ma jarabawa a nan yawwa ba wai ina nufin duk wanda kaga haka ta faru ka ce to ba haka nake nufi ba eh Isa ya kaga Allah yake wato faɗa a suratul Muhammad ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal sai Allah yake wa man yabkhal fa inna ba yawa sai yake wallahu al-gani wa antumul fuqara sai yake wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu wallahi idan ba ku taimakawa addinin Allah ba Allah zai kawo wasu matasa a cikin ku su za su zo tallafa addinin haka yin alkawari sai ya kawo su inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim saboda haka wannan shine kaji za ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu sai ya ce wa huwa khairur raziqin wane mutum in dai kana biya da tadabburi zaka gara girman kalmar wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa ba dai arziki kake so ba to zai azurta ka babu tarbibi fi sadaqati qabla an la yujada man yaqbaluha ta babin da yake kwadaitarwa akan ba da sadaka tun kafin lokacin wanda ba zai ba karba bai zo lokacin da zaka zo kai ta bibiyan mutane kana cewa a karba suna lajiya ka zo zan karba amma yau dai wallahi banda babu iko shi ma yanzu ya zama biloniya to kore ka naga hadisan ciki akwai su ba zai yi mukammala mun ji biyar din mu mata cika kuma ga tambayoyi ko ko wace haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje wani saboda wani lokacin wasu abubuwan a tambayoyin ma suke fitowa wanda ba a faɗe su ba wannan tambayar da wannan ba Allah ya cewa matsalar tana da bambanci da kayan kwalliya wato gold na mata idan za a rinka fitar masa da zakka kun san ai mal albani yana da wani littafi hukuncin shi ma amru abdul mun'im kifiyar yasa shi ma yayi amru abdul mun'im cewa akan hukuncin shin za a fitarwa da kayan ado na mata zakka wannan matsala ce ki lafiya mun taba wannan maganar ko ba mi ba in taba yin ta yawa ina ji wanda wanda ya ji wannan eh akwai wata ko a baya okay to wannan gaskiya sai sai mi ta wannan mutum sai wanda ya ya ji wanda kan dan karatun sai ne muka sai din ya ji me muka ki bare kuwa wannan tambayar shi ne shi mace ita ma addu'a daga iyaye kamar ta da namiji ne me bambanci yawwa ita ma ya ce ai shine kaji abin da yake ita ma ya ce waladin salihin alwalad baya nufin namiji fa yusikum Allahu fi to shi ke na nufin yaya maza ai maza da mata ake nufi yawwa shi za ka ga idan yanzu ka zo wata ran bana manta wata makaranta da muke sai aka zo aka sa sai aka sa wuri ne na ajiye takalma sai aka sa wa za hada khasun lil aulad can kuma aka sa khasun lil banat nace gaskiya ni boko ne ko ne yan larabci amma ban yadda da wannan tsarin ba nace ai al aulad maza da mata kenan idan mace ta zo ta sa a nan ai ba ta yi laifi ba kaza kaza nace to ya akai Allah ya ce yusi kuma Allahu fi auladikum to da wasu yan larabci suka ce a an goyi bayan haka cewa sai dai a sa albani wal banat domin al'aulad yana nufin albani ne wal banat shine daidai an fahimta da kyau ko saboda haka alwaladu baya nufin da namiji kadai har mace yawa da na gari aka ce da na gari ya shafi mace ya shafi maza to wannan cewa yaya maganar masu waka wanda za su yi batsa da waye kuma su mutu ana ji shi ne man sallar sunnatan din ai sai dai ai ta addu'a Allah ya kiyaye sannan wanda suka yi wanda suke yan uwansu na kusa su ta sa hadiyar da za a rika kauda abubuwan wallahi shine illa shine illa saboda duk lokacin da ake yi Allah ya kiyaye ni dai a fahimta ta ba da wannan fi da yi takfisin suna nan a man sannan iza ke so diyar sai dai misali idan already ya riga ya tuba kuma ya taya kar abun kafin ya mutu to wannan fa daya wannan daban yayi taya ka dan za a ce a shi ma fa baya kan abu ko kamar malam mai al-ibada fi al-usul diyana misali mai ash'ariya a irin wannan ne za a ce duk da wasu na kan abin da yake na tsohon za a ce ai ya tuba ya kuma koma ga Allah tabbatar da suwan to Allah ba zai kama shi akan abin da wasu suke wanda ya riga ya tuba ba amma an bai tuba ba har ya mutu yana yi to ko shakka babu hadisin yana bin sa Allah ya kiyaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya ce mana injiniya ne za mu biya gobe ne alwajiz ne ko a kamun jana'i na? a kamun jana'i ko? eh? a kamun jana'i in sha Allah gobe za mu biya suna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sababinsa maɗaukaka haka ne mun yi wancan guda uku a jere da sababinsa maɗaukaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sababinsa maɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم قدنا سيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم ok gobe alwajin zami so alwajin zai gobe sai satin sama za a yi a kamun jana'is ke insha Allah